الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد شيء قبل كلاتمنا حديثي سلامنا كلاتوش كل تاخر رياض الصالحين أبو زكريا يحيى ابن الشرف عند تفسن دا الإمام النووي سلامنا كلاتوش كين كتاب الفضائل جيع منكر انت باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به كو babu wajibcin azumin wata ramadan da kuma bayanin falalarsa da abin da ya rataye da shi karkashin wannan mun ji cewar allah ta'ala ya fallanta mana azumin wata ramadan cewar ya ayyu alladhina amanu kutiba alaykumus siyam wannan as-siyam siyamu shahr ramadan haka ne sannan in baka gane ba sai allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra yasum sannan annabi sallallahu a hadisin Abdullah dan Umar ya ce mi buniyal islam ala khams daga ciki wa sawmi ramadan a hadisin Talha tan Ubaidillah wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam me Allah ya kallanta masa na azumi annabi ya ce mai azumin wata ramadan sai dai in kuma za ka yi tatawuri karkashin wannan yanzu duk wanda ya fito yake inkarin wajibcin azumin watan ramadan sunan shi kafir so da yayi inkarin abin da yake al-ma'lum min ad-din bid-darura abin da yake sananne ne a addini da haka mutum in har ya yin azumi dan ya ji azumin wajibi ne amma ba zai ba to bai fita a kafirci ba kun gane amma in ya ce azumin bai fita a musulunci ba amma in ya ce azumin ba dole ba ne ba falilla ba ne to wannan kuma ya fita ne a musulunci yauwa to yau gabar da za mu tashi ma zai mu bayani wani abu da ake so mutum ya yawaita yin sa da cikin azumi shine yace babul judi babin kyauta wa fi'lil ma'ruf da mi aikata ayyuka na gargari wal iksari min zalik ko wal iksari min alkhair yawaita ayyukan alkhairi fi shahri ramadan a watan Ramadan wa ziyadati min zalik da ƙara haka din fil ashr al awakhir minhu a kwanaki goma na ƙarshe na sabu kenan rayuwarka gaba ɗaya na so ka zama cikin kyauta da ayyukan alkhairi amma idan Ramadan ya zo a ƙara idan goman ƙarshe suka zo kuma a ƙara ne a ƙara ƙarawa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس أجود أجود الناس daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa annabi sun ya kasance mafi kyautan mutane wannan kalmar da ya kawo ta alju da ya ce ajwat babu wata kalma da ta iya shiga gurbin to annabi sun san duk yanda za a misalta maka kyautarsa to ya wuce nan daga cikin kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam baka ga musulunta ba ma yana iya maka kyautar da sai ka musulunta du kamar yadda yayi wa safwan dan umayya bai ga musulunta ba yana cikin alfati qulubum da Allah ya ce a ba su zakka ko annabi sassan ya ba shi raƙuma ɗari ne raƙuma ɗari daidai suke yanzu da tireloli ɗari amma ba su fi ba ya ƙara ma ɗari ya ƙara ma ɗari ɗari na ɗari uku dolan sai ya shiga musulunci da kansa har ƙafafuwan sai ya shige ce ba fita saboda ya ga kyauta sannan balaraban ƙauye ya zo ya samu annabi sassan ya ce a bani daga dukiyar allah daga betulman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kai shi kwarin nan wanda yake cike da tumakai da awakai a bashi duya kada sai ya tafi da su da ya je rigar sa abin da ya ce ya kawo aslimi fa inna muhammadan yu'ti atama la yakhsha al-faqr ya ce ya ku mutane ku musulunta muhammad yana kyauta kyauta wanda baya tsoron talauci annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kuma kyautarsa da karamcin shi in ka tambaye shi sai ya fara duba aljihun shi kafin ya ce wani yana shi yasa wani ya zo ya sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni majhud kama a cikin Allah yunwa nake yi annabi ya ce a je gidansa duk kofofin matan shi a nemo inda abinci a kawo aka je duk kofofi ta ramba wacce take da abinci tana cewa da zai ba aka tabi haq ma inda na illa ba ta ce na mun rantsa da wanda ta turo ka da gaskiya ko gidan wa iya ruwa muke da shi gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma haka suke rayuwa da shi ko yanzu kana da kuɗi ana son ka baka da kuɗi duk wulaƙancin duniya ya ƙare a wajen mata in baka da kuɗi amma kana da kuɗi kuma duk soyayyar duniya da rangwada da kira a waya da kafa da da sabo bai kamata haka ba kamata ya zama akwai alhubbu fillah soyayya danwa a soka kana da shi a soka baka da ni baka da shi amma kuma a ce ina da shi kowa ya so in ba da shi kowa ya guje mu wanda ya zama ɗabi'a ɗan adam wanda bai da kyakkyawan hali dan haka dai annabi sallallahu alaihi ajwadan nas annabi ana zancen kyauta ba a faɗan irinsa yau annabi sallallahu kyautarsa ta kai kyauta yau tarbiyyar da ya ba wa sahabbai ko in ka karanta tarihin su zaka gane wannan sun koyi kyauta a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kai ma ya kai musulmi ya kai musamman ahli sunna ka zamo mai mi kyauta mutane ba sa son ruwa ba sa son mai ruwa Allah sa Allah baya son ruwa baya son mai mai ruwa in kana da shi ka bayar ya bin adam an fi kun fi kalik inji Allah ya kai dan adam ka bayar zan baka kuma wallahi in ka bayar Allah zai ne wata ran na ofis na wani yakin ya ce da Allah uzurin dubu ɗaya yake da shi wallahi ina za a kan ina dubu da ɗari biyu in ce ya turo in tura ma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da charges wallah a minti biyar dubu biyar ta zo da tura mar kudin da zuwan dubu biyar wallahi ko minti biyar ba ba dan daga baya ma sai zan kara duba kira da rasid din da aka tura haka in kana da shi kaga mutum yana da bukata me amfanin ka taskance kuma ga mabukata yanzu masu kuɗi da suke taskance dukiya ga mutane suna halaka da yunwa da fatara me amfani kar su ba mu kuɗin su dan sai abinci su dan rage farashi mu saya da sauki ba mu samu sauki ba ba sai ka ba mu kuɗi ba ka sai abinci miliyan 100 ka cire ka sa tallafin miliyan 10 a ciki ka ce miliyan 90 kake so ta dawo maka in ka sayar mutane ka samu lada waken nan da yafi karfin mutane yanzu in ka saya ka ce kwana a sai shi 4000 maimakon 2500 mutane za ka samu lada kuma wani zai je ya sanya goshinsa a ƙasa ya su da ce ubangiji ka saka wa da alkhairi yalla addu'a na ta tafi a banza ba ta tafi ba to amma mutane yanzu haka kaka annan jira suke duk amfani yana fita kuma su ƙara sai shi su taskance shi sai can mutane sun gigice sun fita ayyacin su kuma ana fito ana sa masa farashin da ake so jiya in ke jin wani malami ɗan gombe yana faɗa cewa masu kuɗin mu sun kai cewar yanzu suna zuwa gurin malaman tsubu su buga musu cewar wani abinci zai tsada siyasa aji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan adam kenan dan adam kenan la yamla'u fahu illa turab kaga ya daina buri na ya yaushe zai tara ya tara ya tara to jin sai alaka kawai ana bus neman kasa wa kana ajwa da ma yakun fi ramadan mafi lokacin da annabi ya kasance cikin kyauta kuma shine a ramadan shine yalqahu jibril yayin da malaika jibril ke haduwa da shi wa kana jibril yalqahu fi kulli lailatin min ramadan kowane dare na ramadan malaika jibril yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadarisu alquran كما درسنا على القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance lokacin da mala'ika jibril din yake mai zuwa mishko ya fi kyauta ta alkhairi fiye da ni wa iskar da aka turo ta al-mursala sakakkiyar iska wacce aka aiko ta annabi sallallahu alaihi ma'ana iskar da take zuwa da alkhairi da ba ta kai annabi sallallahu alaihi ba wannan mubalaga ne wajen da annabi sallallahu alaihi yake da kyauta da kuma da alkhairi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wallahi duk musulmi na kwarai in dai kana da abincin da ka ajiye wa iyalanka ko kana da kudin da ka biya wa kanka uzurinsa ko to abin da ya rage kuma ka taimaki yan uwanka na kusa kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin daga ka ajiye abincinka na gida misali kai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake san kudi sai ajiye abinci shekara a gidan shi kaga ya sai ta gidansa duk kudin da ya zo to na al'umma ne sai ya aje inda uzuri da zai saya an takalmin ka za ka sai takalmi za ka dan sai turare ka saya amma sauran kai wadata ne al'umma kuma Allah zai baka alƙawarin Allah ne ma faqtu min shay'in fa huwa yukhlifu ga yamiyar ma a duniya ga kuma in an je lahira kana da me lada kuma annabi sai da ya rantsuwa ya ce wallahi ma na qasa malin min sadaqa daga cikin abin da annabi ya rantsuwa ya ce wallahi zunzurutun kyauta ba ta sa mutum ya zama matsiyaci me yake sa mutum ya zama matsiyaci kankama hannu ba wanda za ka ji tsabar bayarwa a ce ai wane ya tsiya ce ya kusa ai kai kana gani ya kuma haka ne masu bayarwa Allah na ba su ko ba ba su yana ba su kaga mutum wanda ga ya samu hannun sarawa yake ya samu yami ya rabar da shi in ba shi da shi sai ka gan shi ya dan yi ini ɗaya ini biyu bai da shi amma bayan ini ɗaya biyu sai ka ga wata kafa ta mi ta buɗe masa ya samu to amma ba mutane kwata-kwata ba san wannan karatun ba sun tara sun tara sun tara sun tara ila mata ta juma zuwa shi zaka ta tara kuɗi ta haka kada ya zama kullum burin ka ka tara ka ɓoye ka tara ka ɓoye ka ta wa kake tara wa jama'a Allah da ya shiryar da mu wa na aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr to gashi dama ya ce yawaita ayyukan alheri a kwanaki goma na ƙarshe ko aisha Allah ƙara mace da take cewa annabi sallallahu idan da kalal ashr idan kwanaki goma na ƙarshen ramadan suka shiga ahyan lai sai raya darare Allahu akbar kwanaki goma annabi sallallahu tashi yake raya mi darare qiyamul layl karatun alqur'ani yo annabi sallallahu kwanaki goma na ƙarshen ramadan mu daidai lokacin da muke cankin canka ya daren 21 ne na fita kiyamun lai gobe daren 22 ne na yi bacci daren 20 an yi daren babu kai waye qaba ahla sai ya tashi iyalansa wa shaddal mi'zar ya daura damararsa to kun ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanaki goma na karshen ramadan kwanaki ne da dararen su ba dararen da ya kai su alkhairi a duniya shine ibn qayyim yake cewa in ka duba yini to yinin kwanaki goma na farko na zulhijja sun fi alkhairi amma in ka kalli darare to dararen kwanaki goma na karshe sun fi mi alkhairi kun fahimci wannan karatu yau waɗannan kun ga can Allah ya rantse da su wala yalin ashir kwanaki goma na farkon zulhijja to amma nan kuma ga Aisha radiyallahu anha ce ga Annabi sallallahu abin da yake sai Ibn Qayyim ya ce to in ka duba falalarsu duk suna da falala amma in an kalli fuskar darare to wannan ya fi falala na kwanaki goma na ƙarshen Ramadan saboda dalalatul qadr in an duba yini to wancan sun fi falala kwanaki goma na farkon zulhijja saboda su yinin arafa shi yasa suka yi matsayi kun gane kuwa yawa don haka mutum yana cin gajiyar lokuta idan wani lokaci ya zo aka ce ma akwai falala kar kai wasa da shi la'alla in ya riga ya wuce kuma fa har abadin abada sarmada har can can can ba zai taba zuwa maka ba yanzu ramadan din nan ya wuce la'alla waye san a cikin mu zai kai wannan ramadan din fata kake amma baka sani don haka in dama ta zo maka kai amfani da ita kafin ka ce rabbi rji'un la'alli a'malu salihan bima tarak ko ka ce rabbi laula akhartani ila ajalin qalilin fa asaddaq wa akun min as-salihin Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi